a cikin halin da ake ci amma lil asaf ba a samun wannan saukin irin yadda ake tunani ko kuma in ka kwatanta da yawan personal din musulmai a cikin harka don da yake harka da yan asibiti kamar kai ka san haka wataƙila za a shika musulmai likitoci za su yi kankan da kafirai wataƙila da nurses da makamantansu da sauran wurare da private hospitals idan ka je haka in ka je AKTH a Kano ko ka je Udus a Sokoto duk za ka tarar musulmai suna nan burjik da dukkanin takhassar da ake nema da kuma dukkanin matsayin da ake nema na na kwarewa a likita ko makamancin haka amma mu'amalar da yadda suke kallon abun ba ba suna yi a matsayin musulmai bane to farko tunda na farko sun yi lakin tarbiyya da za ta koya musu wannan fikira sanda za su shiga sun shiga ne kamar yadda kowa yake shiga kawai ya shiga karatu na neman duniya musulman da ke tare da su watakila ba su musu wani taimako ba ƙungiyoyin musulmai da al'ummomin musulmai ba su musu taimakon da za su dinga ji a jikinsu cewa suna da wani abu na abin da za su paying back za su biya abin da aka musu ma'ana kowa bai shi ne kawai ya je uban shi ko gwamnatin jihar su ko personal labor din shi yayi ya samu ya kai ga wannan karatun da haka yanzu ba wanda yake a matsayin mai gidan shi ko ba wanda yake bin shi bashi ba wanda yake bin shi wani minna ba wanda yake da minna a kansa wani ma za ka tarar wasu ma marayu ne yayan talakawa so dukan mu al'umma ne gaba da muke da kuskure da ya kamata a unguwanni da masallatai in muna da yara masu hazaka wanda za su yi waɗannan abubuwan sai a ce to masallacin nan zai ɗauki ɗawain ne waɗannan yaran sai su yi wannan karatun kawai za ku aƙalla kuda za a dinga biya musu aƙalla a ce tuition fees su su nemi sauran da za su yi dole idan ya je ya san cewa akwai wanda suka taimake shi kuma suna da alhaki da shi ma ya musu wani abu amma ba a yi wannan sai kawai an waye gari sun zama abin da suka zama sai kuma a ce ba sa wani abu duk da kuma wannan ba uzuri bane gare su ba uzuri bane gare ka dan in kai kanka ka taimaka ba wanda zai ce more taimakon sai kai ka ci more sa alayi halin da wani yanayi ne muke ciki na na halin haulayi a duk wannan yana kuma ga wato gwamnatocin mu da babu ruwan su da addini mun sha muna ta ambatar Saudiya a matsayin misali jama'a yanzu kasar Saudiya ba su da irin wannan matsalolin ka je kasar Saudiya an ka je asibitocin da aiki mutane suke zuwa nan su IMC da su saudi jaman da makamantansu likitocin duka musulmai ne ko da ba 'yan ƙasa ba ne akwai misrawa akwai indiyawa akwai filipinos amma musulmai ne ba sa ɗaukan waɗanda ba musulmai ba aiki dan dama dama ka samu nurses waɗanda ba musulmai ba ni na je na gani za ka gan su mafi yawan su musulmai ne da ka sanda kuke hulɗa da su kana da aminci akan cewa ɗan uwanka ne wannan sanda kake wato kuke samun contact da su kana da wannan amincin amma yanzu ma adara ka sanda za ka je asibitin da ba irin wannan ba an ganka da shiga irin ta musulmai an ganka da alaman musulunci amma adara ka cewa wannan likitan ko wannan nurse dama yana da yana da wani kyama da yake wa irin ka zai iya tura ma wata allura ya kashe ka duk da ya ɗauran tsuwa ba zai yi ba ai kafiri ne ba yi da wata amana dama rantsuwa ma ta kafire ce yi so abin da akwai matsaloli sosai jama'a wani lokaci za ka rasa mata yana za a fara su ta za a fara takulin ɗinsu kawai mu ɗaukawa kanmu to dole ya kamata mu canza mu gyara daga yadda muke kamar yanzu misali a nan irin albani science academy yadda ake grooming yara ana koya musu science ɗin to kuma sai an sa musu aƙida to din da kuka je fa karatun da za ku koya a jami'o'i da taksadin da za ku yi to kuna yi ne kuna wakiltar musulmai ne kuna yi ne a madadin da'awan musulunci da manhajin addini kar ku sake ku zame daga wannan kuma wallahi waɗanda suka ɗauki haka za ka sun fi kowa ciri ba karatun boko ɗaiɗaiwa da za ka samu haka ɗaiɗaiwa sun ɗauki irin wannan manhajin za ka tara suna ciri ba karatun boko fiye da saura don zai zama kana yin shi ne kamar yadda malami ke karantar da alƙur'ani yana ba yara hadda yana sa ran samun lada kai ma kake sa ran samun lada ka samu kuɗi kuma ka samu lada Allah ya tsare mu na'am
a cikin irin mu irin mu da masu zuwa bayan mu na'am koyaya kai ka sha wahala ka cimma kanka a matsayin da ka samu kanka to kar ka koma ka waiki baya wahalar da ka yi ba a taimaka maka kai ka ɗauki matsayin ka taimaka ma na gaban ka saboda addini kake kwarai kuwa shine da ya sakon haka kwarai kuwa kar ya zama wai dan ka sha wahala kai karatun boko ba wanda ya taimake ka ka ce kai ba za ka taimaki kowa ba ka maimaita irin kuskuren da aka ma kenan na'am
wato na saba da wasu magana da kawo kashin misali nan na ya duba irin yaran abin da san suna ciki ne wasu kuma suna waje yanzu daga sai ayan yan ciki ne irin wannan sai maka suka ci da wayannan su da wani abu na su a samu irin su da su bishe wannan nan wasu suna yi su koyi a tuba sai ra haka yana tare da haka zai fito ne wani a kan nan mun fara ai ina jin akwai irin wannan sistemi a nan ko awal yawa to to to ina su malam shaibu sai ku taking note
wanda muke da hope now musamman magana da malamin bakari wanda muke da hope da yawa daga cikin yara da za su graduate a wannan shekarar da za ta shiga hmm to ƴaƴan ƴan dama kuma akwai zakakurai a cikin now muna sa ran za mu je wannan magana now a a madadin management eh
daga management a kai ta wajen gwada da now a kan wani mataki za a ɗauka gaskiya ne insha Allah a kan wannan Allah Allah ubangiji ya ba da dacewa a ga yadda za a tattauna a tsara ka'idojin da za a bi ko dole ya zama akwai ma'ayif waye cancanta tukunna kuma da me da me kwas da zai karanta sannan ya zama akwai bond da zai sign a rubuce cewa za mu biya ma kuɗin makaranta amma ka kuma ga abin da za ka yi mana in ka gama dole ne ya zama haka dan ana samun ni na san yaran da ake samu a ɗauki ɗawaine su irin haka ɗin a lalace amma da sun je along the way kawai sai su fandari saboda jama'a wato jami'a da kake ganin ta ba karaman wuri ne mai hadari ba wallahi shiganta ka tsira da imanin ka ko wallahi sai wanda Allah ya taimaka wallahi Allah ya saka mala albani da alheri jama'a wallahi mu haduwa da shi ne kawai ta sa muka tsira a- a a rayuwar jami'a haduwa da mala albani zama kullum muna zuwa ana mana city amma da tunanin mun fandare wallahi saboda wuri ne mai mugun hadari yadda baka tunani bayan karatun da za a koya maka dama ba Allah a cikin shi karatun raba mutane da Allah ne sannan al'adun wurin ma babu Allah komai duniyanci ne kawai tun kana rayuwa a cikin wannan wurin ka tsira kuma da tunani na addini wala sai Allah ya taimake ka na'am malamin na kan ba kaɗai ka ɗauki ɗawai ne yaro a bashi kuɗi ba eh da shi ne shi ka na'am ina kallon ya kamata kuma a samar da alaƙa kyakkyawa tsakanin su jagororin da su ɗaliban da su je su yi karatu kan gaskiya ne a samu wani forum da za su dinga tattauna da junansu Don duk lokaci bayan lokaci kawai ba zai a ba su kuɗi a ce su je ku yi karatu ba Mm.
zauna da su an nan manufofi da aƙidun da ya sa ake biyan su wa'annan kuɗaɗen su je ba su yi karatu gaskiya ne da kuma nuna musu muhimmancin irin abin da za su je su dawo su amfani da za su yi a ciki gaskiya ne wannan ina ganin malam wannan shawarwarin mu samu mu saddara su mana a rubuce sai a ba malam sha'ibu su eh implementing ne yayi ko implementation gaskiya ne ko da a fara ne a ce ko da yara ɗaya biyu uku zuwa biyar a fara da su gaskiya eh to ubangiji Allah ya taimake mu eh wannan wannan najin wanda aka ce kaman za su tafi ƙasar waje su ne eh amma wanda yake nan samu ko Kano sai dai a dinga mai ziyarar ba ta kawai kawai bayan isha kawai sai sai a je kawai a buga mai wa kofa hostel a ce fito ga director na jiran ka kofa hostel a ga ta yana zai bullo a'a nan Kano ko Zaria ba wanda a ce sai wani ya je zauna a cikin makaranta don su
malam ko ba zama ba akwai bukata a cikin ruwa a zama da kyau kamar yadda da kake magana eh na na ji mala akan wannan matsalar akwai wayanda suke yan nan da Allah ne na ana mm fara da ba kamar da ana fashin cewa a hada su da wani na akwai wanda suke lakcironi ne a nan jami'a ne bare kuwa yan nan da Allah ne na to abin da muka tattauna akan wannan matsalar cewa za mu sama a makarantu university ko colleges of education akwai academic uh, staff eh to mu ma ko da suna da academic advisor akwai waɗanda za mu yi assign din waɗannan yara da waɗannan a yiwuwa academic advisor kuma yi fara mm a nan wurin na kuma za a rika kawo mana report din abubuwan da ke faruwa Eh, a ƙwarai.
tattauna wannan insha Allah Allah ya samu dace ina ganin dai magana ta fito fili mm muna da jama'a daban-daban ko a kaman biyu ke haka ko a Sokoto eh muna da jama'a da za a iya alliance da su ba ta ganin dai magana ta fito fili kuma insha Allah za a daga ta zuwa management eh Allah ubangiji ya taimake mu mu gyara niyyar mu Allah da Allah ya taimake mu Allah ya sa mu dace to sai malai yake cewa qala wa qala abu dauda حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا الحجاج ابن حسان قال حجاج دم حسان العبسي البصري ɗaya daga cikin malamai waɗanda suka rayu a cikin ƙarni na biyu ya ce da khalla ala anas ibn malikin fa haddathani akhil mughiratu qala yace mun shiga wurin anas dan malik lokacin da aka je wannan tafiyar shi yana dan karami amma an je da shi to daga baya sai dan uwan shi mughiratu dan hassan yake ba shi labarin abin da ya faru kamar da zaka iya ba ƴaƴanka labari ko kannanka cewa kuna yara an yi kaza an yi kaza kuna wajen ko da ku aka je amma su ba su iya tunawa ba ko to shine sai yace daga baya sai dan uwana babba yake bani labari yake cewa anta yawma idhin gulamu lokacin kana dan yaro dan mitsitsi walaka karnani an maka toliya guda biyu shine karnan an maka aski da toliya irin kamar yadda fulani suke mai ayyusu au qassatani ko kuma an maka saisaye an bau gashi wuri biyu fa masaha ra'asuka ra'asaka wa barraka wa barraka alayka sai Anas ya shafa kanka kana ɗan yaro ya sanya maka albarka wa ƙala sai ya ce ahliqu hadaini wannan toliya guda biyu ku aske su aw qassuhuma ko yace ku saisaye su fa inna hadha ziyul yahudi wannan ai dabi'a ce ko kuma irin sutura ce irin ta maguzawa irin wannan askin da mutane suke jama'a a aske a bar wani ciko haka ko wani gashi ga yana ai ta gyarawa an aske wani wuri duk al'adar kafirai ne me sunan shi balatoli ko kuma me sunan shi na'am cewa me a a malam wannan riwaya ta inganta na'am wannan riwaya ta inganta yana magana ne akan wannan mutumin alhajjad ibnu hassan wanda malamai suka ce ana suka yi magana akan cewa laisa bihi ba asu irin wannan samantan da ba riwaya ce marfu'iya ba kissa ce labari ne bai da shi haka ba za a tunkuɗe shi haka kai ba sai yake cewa fa inna hadha ziyul yahudi wannan sutura ce ta yahudu sutura ce ta yahudu amma za mu ƙara dubawa insha Allah magana da kai ba za a batta haka kai ba amma iya abin da na sani ya ya tabbata insha Allah علل النهي عنهما بأن ذلك زي اليهود يا hukunta wannan abin nan din akan cewa na Yahudawa ne ala ayi halin ko na riwaya bata inganta ba amma dai wannan abun bai halarta ba irin wannan aski na barin gashi da makamantansu wa ta'lilun nahyi bi illatin yujibu an takuna al illatu makruha sanya wata illa a matsayin ita ce dalilin hani yana nuna cewa wannan illar abar kyama ce ba abin da za a kaunata ce ko musulmi ya aikata ta ba matlubun adamuha ana neman kar a same ta ana so a kauda ita fa ulima anna ziyyal yahudi hatta fi sha'ri mimma yutlabu adamu sai aka san cewa daga haka cewa duk wani abu da yake irin shigar yahudawa har a jikin gashi ba a so a ga gashin ka ya kama da irin na yahudawa na daga cikin abin da ake so ka kawar kama da Yahudawa har a wajen zubin gashinka wa huwa al-maqsud dama kuma hani game da kama da Yahudawa shine manufar duk karatun da ake ta yi na'am
in ka musu wani ce a aiki a ga irin su wani ko da wasu wani ai ga tsarna ne amma wani musulmi shi wani dina sa irin wannan kayan to wani musulmi kwaya daya ala'ayi hal zakir na yana daga cikin abin nan ne usul na shari'a da in yi abu ya zama abin koyi zakir naik waye zakir naik ana magana ma addinin musulunci tukunna ba yanzu yake raye ba ba shi da wani abu da za a koyi da shi dan shi kadai yayi shi na ɗaya kenan na biyu kuma ko da yake sawa yana canza kama shine ya daga ya sa hula sai ba mata da su baya ga haka kuma magana da muka yi dazu shi a can garin su in ya saka ba wanda yake ganin cewa ya bambanta da musul da da da yayi kama da kafirai sannan yana dage wando duk da haka su ma su dinga dage wando su dinga barin gemu sai su sa kurs din da yake kama da zaki na din kama ta gaskiya da ka ba hujja bane wannan kanka ce wani wani mutum da ke rayuwa a yanzu ko a maka yake ko a madina yake inda annabi ke kwanci kenan ko ba hujja bane ba za su iya ba ko ingila wannan nan sai wanda fa imani ya ratsa shi ba Allah shi kyauta وروى ابن أبي عاصم قال حدثنا وهب بن بقية حدثنا خالد الواسطي عن عمران ابن حدير عن أبي ملجز أن معاوية قال إن تسوية القبور من السنة وقد رفعت اليهود والنصارى فلا تشبهوا بهم يتي Muawiya dan Abu Sufyan har yanzu yana kawo mana banganu ne daga ainihin sahabbai ko mun ji daga Huzaifa daga Ibn Abbas daga Anas dan Malik yanzu kuma gashi daga wane daga Muawiya dan Abu Sufyan Allah ya kara masa yadda yace inna taswiyatal quburi min as-sunnah sanya kabari ya zama an daidaita shi ba a yi shi yayi tsawo ya an cika mai ƙasa ko an yi gini akan shi ba na daga cikin sunna wa qad rafa'atil yahudu wan nasara su ko yahuda da nasara da nasara sun kasance suna daga kabari ne su mai gini su mishi dakali akan shi fala tushabbihu bihim kar ku kama da su kar ku dinga yin kaburburan ku irin na kafirai shine ai kabari a zo ai gini ko a sa duwatsu ko a ƙara wata ƙasa banda ƙasar cikin shi sai yayi tudu ya wuce misalin tudun da aka ce kawai a mai tozo wannan duka babu kyau saboda mene saboda kama ne da kaburburan yahudawa ويشير معاوية إلى ما رواه مسلم في صحيح كذا معاوية هنا إشارة إزوا غا أبند مسلم يفتر أتكن الصحيح أن فضالة ابن عبيد أنه أمر بقبر فسوى ya sa amara bi kabarin fasuwiya ya sanya an daidaita wani kabari an gyara shi an cire tudin shi fun makala sannan sai ya ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama na ji manzon Allah ne tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya amuru bi taswiyatiha manzon Allah yana cewa a daidaita waɗannan kaburbura wannan sahabi ne fadalatu dan ubay ainihin wato ba ansari ne ausi ne wannan hadisi muslim ya fitar da shi wa an aliyin da kuma abin da sayyidina ali ya ruwaito aidan qala yace amarani annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ada qabaran mushrifan illa sawaitu wala timsalan illa tamastuhu sayyidina ali yace manzon Allah ne ya umarce ni cewa kar na ga wani kabari yafi sauran kaburburan girma shine mushrifan wanda yayi tudu fiye da sauran kaburbura yace sai na daidaita shi da sauran yan uwan shi kan na ga wani gunki sai na gurgurguza shi sayyidina ali ya kasance yana yin wannan aikin duk inda ya ga kabari baya kyalewa sai ya gyara shi saboda umarni ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka duk inda ya ga wani gunki baya kakkyala wannan gunki sai ya sai ya kakkarya shi wannan hadisi shi ma muslim ya fitar da shi kamar ka ce shi wancan mutumin sahabin can fadalatu wannan abin ne yake ishara akan cewa ya ji annabi na umarni ko kaga shi kuma sai sayyidina ali shi kuma shi annabi ya ba umarnin shi wancan ya ji shi ma ya aiki da shi daga nan malamai suka fitar da ka'ida cewa idan annabi ya ba wani mutum umarni guda daya to umarnin ya shafi kowa in ba an samu wani dalili da ke hukunta cewa umarni yake banci wancan bane wa sanadkuru insha Allah an Abdullahi ibn Amr ibn al-As sannan yace gashi kuma zamu ambata har ila yau daga wani sahabin shine Abdullahi dan Amr dan As annahu qala sayyidina Abdullahi dan Amr dan As yace man bana bi biladil mushrikina wanda yaje kasar kafire yaje gina gida wa sana'a nayruzahum ya zama yana yin irin bikin da kafirai suke yi na murnar shigowar sabuwar shekara nairus sabuwar shekara a lissafin kalandar farisa farisa suna da wannan bikin da suke yi na wato lissafin shekararsu kamar yadda ake cewa misali new year ko eve ko wane ne da ake yi na na na na na, na kalandar kirista din nan to a wancan zamun nan farisa suna da nairus da suke yi shine bikin zagayewar sabuwar shekara to idan ka je ƙasar arna kai gida in ji sayyidina abdullahi dan dan as ka kuma dinga yin irin bikin su wa maharajanahum da irin kalankuwa da suke yi maharajan shine carnival irin fitowa da ake ana nuna al'adu ana rawa ana ainihin wato kiɗa akan titi ana zanga-zanga kowa na nuna al'adar garinsu da irin sarautarsu da irin gargajiyarsu irin wanda aka kirkiro ɗin da ana yi abuja wanda saboda ma shashanci shi bayi ma da tarihi ba a yi kirkiro irin wannan sai in akwai wani historical culture da ake so a maintain abuja kuma ba ta da irin wannan dan gari ne da aka kera shi kwanan nan bai da culture bai da history irin wannan tarihi shi sa academically ake wa abin dariya da kama a ce a gwandi ne za a yi ko a daura ko a zaria ko a onisha ko a kure tsofaffin garuruwa da suke da tarihi to za su iya yin wannan amma garin da aka kirkiro kwanan nan yaushe za a ce za a mishi wani kamar yanzu a ce nan gaskiya layout ta da wani tarihi duka ka zo na zo ne babu wanda zai ce shi nan ne garin su ko nan ne a unguwarsu wataƙila sai na da shekara hamsin sannan za a fara wannan claim din amma duk wanda ka gan shi a nan to daga wata unguwa ya zo amma malam da ka ce babu laifi a irin wancan wuraren za a aladance a aladance ba a aladance nake faɗa ba a cikin ce ba shi ma kalan kuwa ko to babu kyau ne ba kyau ba addinin musulunci bane maguzanci ne duk wanda ya je ka je ƙasa arna ka gina gida ina masu siyan gidaje a garuruwan arna london san francisco china mutum ya je cikin arna kawai sai gida ya zauna yana musulmi kuma duk abin da suke yi yana yi to wannan hatta ya muta har ya je ya mutu ko hushira ma'ahum yawmul qiyamati wannan babban sahabi ya ce ranar alkiyama za a tashe shi tare da su irin wannan lafazin idan sahabi ya faɗa malamai sukan ce wato lahu hukumin rafi ko saboda magana ce da ba a yi da ka duk yadda aka yana da wani asari daga annabi sallallahu alaihi wasallam da yasa ya faɗi wannan ba zai faɗi shi da ka ba da haka mutane su kiyayi zuwa ƙasa arna ka je ka zauna har da kai ga ka gina gida a ƙasa arna ma'ana yanzu idan aiki ne ya kai ka wani gari an ce an tura ka kai aiki a embassy din ƙasa arna wata ƙasa ta arna irin china misali yanzu kai ko a nan najeriya ne ma kaga ruwan da an san garin arna ne arna ne ke da shi za ka wuni ka kwana baka ji kiran sallah ba sai wani dalili ya kai ka garin zama ko kai dan sanda ne ko kai ma'aikacin binnan tsaro ne kamar soja ko makamancin shi har sai ka je ana raba filaye sai ka siya wai ka gina ka zauna da sunan kai shikenan ka zama dan gari kuma duran da ake buki kai ma a yi da kai na mutuwa na suna na jana'iza har bikin halaluya da suke kun tuna mun yi magana a nan cewa a garuruwa ni a abuja ne na ga wannan ranar kirsimeti har da yayin musulmai yake za a je kasuwa a je a yi musu siyayya gobe kirsimeti a siyo musu dan bunsurin su suma a yanka musu in kai magana sai a ce wai ba a so ne su dinga jin ash'ur bin naqas kada su ga ana ta biki a gidan makwabta su kuma ba a gidansu da haka su ma sai su fita a tafi kam abin nan park a je a zauna a yi duk sharhole da za a yi kaga wannan jama'a babu shakka magudanci ne zamewa ne daga turba addini Allah ya tsare mu kace me ne wani shayu eh na munasabat ne ware kwarai kuwa anguwa ma ta arna ita ma bata halarta mutum ya je launa ba anguwa arna din da aka san nan arna ne to kar ka je ka si gida a wurin in kana da shi kuma ka sai da shi ka canza ka dawo cikin musulmai kamar hukunci kamar ya sosai kuwa ranar kiyama da arna za ta tashe shi cikin za ta tashe shi shi ma sai tashi dawo cikin musulmi gashi haka sabai suka fada matsala karatun ba a san shi bane wannan kaga mu nan muna jin shi wani gari ko mu kenan fa yan makaranta to ina kuma ga sauran mutanen gari gashi ya mana abin nan gurba wannan karatun eh sun cika tsauri musamman yanzu gwamnatocin kasar nan wasu kuma suna kira da a cakuɗe a cakuɗe wai suna gana an cakuɗe za a zauna lafiya ba za a zauna lafiya da an cakuɗe ba sai dai kawai a sace imanin musulmai musulmi shine zai asara in ya cakuɗe ne da arna Allah shi kyauta na'am kwarai kuwa saboda ni da nake jin fasawa malamai na da yanzu ba su san zai zo ba sai cikin hannun sa na fahimci karatu na'am na haɗu da wani balare ne mun haɗu da jirgin ƙasa haka da ke tambaya ta na zo yi ke na zo karatu sai ke kai tsara za a koma gidan ci ya ce me nake nufi sai da shi bai san ita jira ma Allah ban ya mutu a jikon ce saboda da yake ƴan aiki na za cikin hannun sun zama arna na'am sai yake kullu shehin halal kullu sai shi kuma zai ce me yalla ba haramar hukuma sai ce haka za
musamman yake ƴaƴan shi dole su je makaranta kuma dole su tafi da annan ke cikin mai sun bisu zai gama Allah ya mutu kwarai musamman larabawa sun fi mu wannan zamewa suna nan a ƙasashen turawa ɗin musamman jamus ɗin faransa ingila can latin america brazil argentina cuba canada da ita kanta american larabawa suna nan zankame larabawa suna nan zankame da iyalansu da komai nan suke rayuwa wai sun yi hijira daga gabas ta tsakiya wai dan su je su samu wai rayuwa mai daɗi suna ganin wai da suke rayuwa galibi yan falastini ne da iraki da syria da 'yan saudiya da kuma waɗannan 'yan afirka 'yan irin north africa ɗin nan mutanen morocco da algeria suna nan tsankama da yawa a can akwai wani mutumin nan nan eh, nan su- eh, tunisia haka ma game da shi a conference a dubai har yanzu muna abun nan da shi ta email yana america ya tan cewa wai in zo mana ka zo america akwai ana samun kuɗi da ce musha ni abin da nake samu a ƙasar mu ya ishe ni ce a ka zo ko da ka- ka ka zauna ne shekara biyar daga nan sai kai decidin ko zaka koma ko ba zaka koma ba sai ni kaga na riga na dawo nan na riga na kwaso kowa na na dawo da shi America yana ganin America wani promised land ne kawai ya riga ya tsira to wallahi tura larabawa haka tunanin su yake sun fi musallama rayuwar su ga ga, ga turawa sun fi musallama rayuwa mu har yanzu muna da resistance muna jin a'a mu tsaya akan yadda muke ko wallahi su ba su da wannan komai turawa suka kawo musu karba suke
kyan take gidan da yake da sun gida sai wasu mishin da su yi ita shi dan Morocco ne sai hamdala ya ce to nani nani ya yi Allah da zan farko kenan sai ce mun shi fa baya sallah amma
Ya ji baya sallah haka suke yi. Allah shi kyauta a nan afirka kuma ina jin nan bakakin fata to yan nijar sun fi kowa wannan zangayin yan nijar suna nan su ma sun cika kasashen turawa fiye da yan najeriya za ka gani Ya galibi yan najeriya yawanci aiki ke kai su da karatun boko amma yan nijar za ka ga su har a- haka suke zuwa ta cikin wani har a saka shi a buɗin mota har ya mutu a- a cikin but don a tsallaka da shi ta cikin sahara ta libya a- a a fada da su cikin kogi su shiga italiya ana nan ana ta kama su wani lokaci kwanakin baya yawancin su yan nijar ne eh to da yan najeriya shi ke
masu abu da ke faruwa ba na na asalin da ke ta kasashen waje Eh.
a afirka ba mai ba mu jin da nijar okay wanda ya tashi to zai shiga ta nijar ne sai takardar nijar okay to ta da yan najeriya bari mu dan tabbata din na Allah shi kyauta na'am wa qad sabata an aisha radiyallahu anha annaha karihat al-ikhtisar fi salati ya tabbata daga aisha Allah ya kara mata yadda ta kyamaci al-ikhtisar shine mutum ya tsaya ya sa hannun shi a kwankwason shi kamar haka irin tsayuwar nan da mutane suke yi. ko ba a sallah bane ba kyau da mutum ya tsaya sai ya dafe kwankwaso haka waƙala ta ce la tushabbihu bil yahudi kar ku yi kama da yahudawa haka za rawahu bi hadha laf sa'id ibn mansur haddathana abu muawiya haddathana al-a'mash am muslim am masruq an aisha wa qad taqaddama min riwayat al-bukhari fil marfu'at wannan ya gabata ma riwayat imam al-bukhari a cikin hadisai waɗanda aka kawo daga annabi sallallahu alaihi wasallama game da haramcin kwa- kama da kafirai tsayawa da mutane suke da mutum ya tsaya kawai sai ya dafe kwankwaso aji shi ma ba kyau a ce haram ɗinsu ta yi yawa waɗannan ko ba kyau saboda me saboda annabi ya hana kuma annabi ya ce kama ne da yahudawa eh ko na mene kenan okay to ko ma san wannan bane warawa sa'idun qala haddathana sufyan an ibn abi nujayh an isma'ila ibn abdurrahman ibn du'ayb qala yace dakhaltu ma ibn umara kaji wancan daga aisha yanzu kuma gayi nan daga dan abdullahi dan umar yace mun shiga masjidan bil juhfa wani masallaci a juhfa miƙaci din nan kenan ko fa nazara ila sharafat shurafatin sai ya kalli wasu ainihin shurafat jam'u sharufa menene asharufa shine wurin da za a yi na musamman haka mai dan tudu kamar don a sanya wani abin ajewa na bauta a kai kamar yadda ake yin tudun da ake aje gunki kamar stand haka ko wani abu ko wani dan wuri da aka keɓance ana gan shi da falala ko makamanci haka shi suke ce mashurafa kamar a falo sai a keɓance wani wuri wurin zama inda ake yin bauta ko ake aje dadduma ko makamanci haka ko a cikin coci sai a sanya Uh, stand haka inda za a sanya gunki ko inda mutane suke hawa su tsaya su wani jawabi na musamman ko ta sujuda ta musamman sai ya ga irin shi a cikin masallaci sai ya ce uh, inni ra'aitu uh, fa kharaja ila mawdi'in fa salla fihi sai ya fita ya je wani wuri daban sai ya salla thumma qala li sahibil masjid sannan yace da mai masallacin inni ra'aitu fi masjidika hadha yace naga wani abu a cikin masallacinka ya'ani ashurafat ya ce na ga wani abu a cikin masallacinka wanda ni ban gane irin shi ba shabbahatuha bi ansabil jahiliya famur an tuksara na kwatanta shi da irin abin da ake kafawa na gumaka a jahiliya ka sa a kakkare waɗannan abubuwan ka sa a cire su warawa sa'idun aidan an ibn mas'udin sahabi na gaba wanda aka samu shi ma yayi magana akan kamantakekena da yahudawa shine ibn mas'udin Allah ya kara masa yadda sayyidu dan mansur ya ruwaito cewa annahu kana yakrahu salata fi taq cewa ibn mas'udin ya kasance yana kyamai yin sallah a cikin lungul liman lungul liman da ake a masallaci jama'a shine at-taq ba kyau yin shi a masallaci duk da yake akwai maganganu da, da malamai suka yi zamu zo mu ji wasu anan da dama game da hukuncin wannan abu amma sahihiyar magana shine babu kyau babu kyau dan za a yi masallaci a yi kamar yadda ya zo ya faru a zamanin wannan ne sarki alwalid dan abdulmalik umar dan abdulaziz yana gwamnan madina su ne da suka gyara masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama su suka fara yi mishi irin wannan abu za ga wasu malamai a yanzu a zamanance kamar muhammad ibn salih al-uthaymin ya ba da fatawa akan halasti saboda cewa wai hakan yana nuna inda alƙibla take in ka shiga masallaci malam albani muhammad nasiruddin a cikin as-samar al-mustatab ya yi magana dalla-dalla ya ce na farko wannan ba dalili ba domin abin da aka ce a ajiye a masallaci a gane alƙibla shi ne mumbari shi ne sunna masallacin da babu mumbari a cikin shi alama ne akan ba na sunna ba ne ce da haka sai ku aje mumbari da shi za a gane alƙibla ba dole sai an sa lungun liman sannan za a gane alƙibla ba kuma koda ya ce koda kuma babu lungun liman ɗin duk wanda ya shigo ya ga tabarman liman zai gane nan ne alƙibla wannan lungun ko da shi ko babu shi za a gane alƙibla ya ce kuma ko da musulmi bai gane alƙibla ba an ba shi dama ya ijtihadi ya salla inda ya fahimci na ne alƙibla babu laifi da aka ce wannan san ba hujja bane ya ce baya ga kasancewa kuma musulmin farko ba su san shi ba baya ga kasancewa kuma cewa al'adar maguzawa ne kafirai yin wani wuri na musamman wani lungu wanda za a dinga liman zai dinga shiga yana sallah ko waɗanda za su dinga shiga manyan masallacin suna sallah babu kyau jama'a in za a gina masallaci a daina yin lungun lima idan akwai lungun lima a masallaci kamata yayi a toshe shi a mai da shi sto ko a sai da zai da shi na iya tana lokacin da aka yi masallacin muciya wancan har mutane har zuwa suke suna kallo ana mamaki masallacin yan yan awaki din nan ana zuwa ana kallo ana mamaki kamar 1993 na jin ko 94 ko can baya ne wai dai tana shekarun ne jama'a eh da sake ginin nan 96 yawa 96 ne haka mutane suke zuwa musamman suna kalla masallaci babu lungun liman shi sai ya zama shine garib ba za al-islamu gariban ba sai yaudu gariba to shi sa da aka bugi na masallacin markaz shi ma aka yi shi babu lungun liman kuma mu duk inda muke masallatan mu na salafiya haka muke yin su domin wannan shine irin masallaci da salafiya suke yi domin shine irin na salaf wannan lungun liman da ake ha'a kawata shi a yi mishi wasu abubuwa na musamman duk bid'o'i ne ba yi da asali a cikin shari'a kuma ba zai shigo kawai saboda wai wannan dalilin na cewa wai in ka shigo masallaci ka gana alƙibla ba wannan ba hujja bace duk da malam Usaimin ya goyi bayan wannan amma malam Albani yayi bayani dalla dalla a karanta littafin As-Samarul Mustatab fi fiqh sunnati wal kitab na malam Albani dan Allah ya gafarta musu gaba daya na'am na'am bakuwa bid'a eh mun sani ba cewa in dai ya kamata abin da ya kasancewa lokacin su amma kuma ba su yi ba eh misali da mulkin kuliman din nan na'am kaga za su iya yi kware kuwa kamar jan layi da ake yi jan layi a sahu eh malam wannan kayan ba sani ba ko shi ne abuja a rubuce ko ƙwarai kuwa akwai ta mana a rubuce gashi nan a cikin a cikin littafin ahkamul jana'iz a ƙarshen shi wajen bid'ul jana'iz albani ya kawo waɗannan ƙa'idojin cewa duk abin da yake ana kallon mutane suka yi istihsanin shi suka kawo shi cikin addini amma sai aka waiga kwata-kwata ba yi da asar daga salaf ko da da ijtihadi ne kullama me yake cewa ne ma kullama nassa ala istihbabihi ulama'u siyama almutaakhiruna minhum wala yaridu dalilun ala thubuti duk abinda malamai suka ce kaza yana da kyau kaza mustahabbi ne yace musamman malaman na baya sai a waiga a waiga sai a ga bayi da wani asari daga sahabbai wannan ka'ida ita ce sannan da kuma magana akan akwai magana da suke yi akan alwasa'il laha hukumul maqasid a cikin usul fiqi suna fakewa da wannan ma cewa abin da ya zama wasila hanyar yin wani abu to yana da hukuncin abin da zaka je gare shi ma'ana idan abin da zaka je gare shi daidai ne to duk hanyar da ka bi ka je gare shi to za ta ɗauki hukuncin ita ma ta zama daidai to wannan ka'idar laisa ala itlaqiha ibnu hazmin ibnu al-qayyim yayi magana akan ta dalla dalla a cikin ilamul muwaqqi'ina ar-rabbil alamin cewa ba kowace ka'ida ce da zaka ba ba kowane wuri ake sa ka'ida ba misali shine koshi wani abu ne da kowa yake nufatar shi makasad ne in kana jin yunwa ko to zaka ce duk abin da ka samu da halal da haram zaka ce ne kai dan ka koshi dole sai wanda ya halasta dole sai ka bi ka'idar shari'a haka watin zuwa aikin hajji wani abu ne wanda yake maksad kowa na so ya je ya aikata matsayin addini ko wannan ya halasta maka ce za ka nemi kowaɗanne irin kuɗi ka yi guzuri da su bai halasta maka ba ya kawo misalai da dama to irin wannan shine yanzu jan layi da ake a masallaci mutane za su ce a ai sun yi haka ne dan sahu ya daidaita kaga wasila ce ko domin daidaita sahu maksadi ne abu ne da ake nufata ya zuwa gare shi to shikenan yanzu wannan ya halasta shi bai halasta shi ba sai an duba shi ne sai a duba ka'ida shin mutanen da suka rayu a asari na farko su ne salaf ɗin kenan ko a lokacinsu akwai buƙatuwa zuwa gare da ta sau eh ya suka yi suka daidaita yadda suka yi nan shi ne daidai kenan haka allo da ake kafawa a masallaci a sa'in lokutan sallah sanin lokacin sallah maƙasad ne abin nufi ne sanya wannan rubutun wasila ce zuwa ga sana abin ko to shi kenan yanzu kawai wannan ya halasta shi a'a sai an duba a zamanin sahabbai suna da bukata zuwa ga sanin lokacin sallah eh ya suka yi suka san lokacin sallah yanda suka yi nan ko shine kadai wasila wannan shine fasalafiyan jama'a har mitin aka yi musamman na ya za a yi a dinga lokacin sallah mutane suka ta kawo shawarwari ko daga baya Allah ya yanke hukunci ta hanyar mafarki da nuna wasu sabbai wannan kiran sallah shi kadai na hanyar sanin lokacin sallah kawai shi kuma ladan kamar yadda ibnu majah ya ruwaito dama al mu'adhdhinu mu'tamanun ladani abin amincewa ne wazifa shi ce ya san lokutan sallan ya kiyaye su da ya kira mu kuma duka congregation din shi mun amince da shi inda azumi ne da asuba mu bar cin abinci in an sha in ya kira magariba mu sha ruwa shine wakilin mu game da lokutan sallah mu kuma duk mu je mu tarkokin mu da mun ji kiran sallah sai mu taho amma wannan da yake makalkalawa har ana siyo irin shiga yana hadda na maka duk wannan wasu salo ne na kawo abubuwan da za su zama bid'a har a wayi gari kamar yadda muke maganar nan mutane za su ji ta magana garibiya jiddan cewa dan me za ku ce wannan ba kyau saboda wasila ce ba wasila ta shari'a ba shine kawai to da irin wannan ne afwa malam barin ba da misalin nake so na bayar da irin wannan ne wasu malamai fa salafiya ne masu ba suka dauki wannan alwasail laha hukmul maqasid suka halasta carbi suka ce carbi ai hanyar kirge ce kawai kai kakuleto ne kawai domin ya tsuma kirge kawai ake da su da haka babu laifi dan mutum ya ja carbi ibn usaimin da yazo kan wannan magana sai ce to koda babu komai dai abinda aka sani game da carbi shine shi'ar ne na yan bid'a zamu zo mu karanta akan baya ga hani ga koyi da kafirai an yi hani kuma ga koyi da yan bid'a duk abin da aka waye gari yan bid'a aka san su da shi ko da halas ne abin to musulmi ya guje shi to shine kamar carbi yace in an ganka da carbi idan kai mutum ne da ake ganin ka na kirki ake maka biyayya malamin da kowa ke bin ka a matsayin malami na Allah ko to za mutane su fara tunanin yanzu carbi ashe addini ne saboda karamar ka a wajen su idan kuma kai baka da wannan karamar sai kuma azata kai ma dan bid'a ne kun gane kuwa idan aka ga wani malami na kwarai yanzu yana yau da carbi jahilan gari za su ce addini ne idan aka ga wani mutumin banza wanda ba malami ba nake nufi da mutum banza ana da carbin shi ko da ba dan bid'a bane ba za a tunani dan bid'a ne ma'ana yanzu da an gan hoton Inyas a mashin ɗinka ne za a tunani dan dariƙa ne kai hala mashin na aro shi kai kawai ciwon kai da Allah ba nan ɗanin mashin in je fidar sai zama da Inyas ɗin shi a baya kana wucewa in dan izala ya ganka kawai da kawai ga dan dariƙa kun gane kuwa in ko da wani babban malami ne kaddara yanzu kaddara wani babban dan izala ne ya ari mota ashe motar da hoton inyas a jikinta kawai yana wucewa da wani mabiyi ya gan shi dai ashe mana hoton inyas ma babu kuma yanzu Allah suna mannawa shi ma sai ya siya ga yana baki titi kun sai manna kaga ko ta ko ina ka zama zari'a ga barna sai ce to da haka carbi koda babu komai ya zama sha'ira ta kafirai ko ta yan bid'a ko ce bai kamata malami ya rike ba yace baya ga kuma kasancewar shi zai fawwace maka darajar su yatsin ranar alkiyama za su shaida cewa kai tasbih wanda ya zo a cikin sunna kaga da sahabbai suna da sahabbai suna da yiwuwar su buƙaci zuwa ga carbi amma ba su buƙaci zuwa gare shi ba saboda manzo Allah ya koya musu yadda zasu to da wannan zan ƙara jama'a da sanya bakin kaya tsakanin Muharram zuwa Safar al'ada yan bid'a ne sune Rafida ya kamata musulmi ya kiyaye wannan duk da ya halasta amma za ka saka kanka a cikin muhalli na raiba na fara tunanin to wannan kore shi ma batacce ne an kwanakin na tawa mutane irin wannan nasiha na ga mutane da dama da bakakken kaya a tsakankanin wannan kwanakin kuma na ga musu cewa kai za ka ringa sa bakakken kaya irin wannan kwanakin ko mata bakakken hijab a wannan lokacin ba daidai bane saboda ya zama sha'ira ta yan bid'a jama'a da ita ake gane su duk wanda kaga yana yawo da bakin kaya a wannan kwanakin to mafi yawa batacci ne ko kana tela duk wanda ya kawo maka dinkin bakin kaya tsakanin Muharram da Safar to ka san me zaka dinka in ka dinka ka zama daga cikin allazina ta'awun kuna ta'awun alal ismi wal udwan ne ko ka ce mishi ni wani dinka bakin kwaya kaya a kwanakin nan ko kuma kai ta mishi halin da teloli ka ki har sai lokaci ya kure to kaga da haka maganganu ne malaman usul fiqi sun yi su suna nan a wurare da dama kamar yadda muka ambata a nan wurin ina kokarin maganar da darakta ya kawo ne game da idan aka samu wani abu wanda in aka aka nazarce shi aka ga rayuwar sahabbai ta hukunta su ma da za su buƙaci zuwa gare shi sai zama ba su buƙaci zuwa gare shi ba ba su yi shi ba ya nuna baya cikin abin da za a kawo shi cikin wani abu na al'amarin shari'a sam sam amma idan abin da an san a zamanin su ko da sun buƙace shi ba za su samu bane dan zamanin su bai kawo gare shi ba sai yanzu muka same shi ya shiga cikin mu'amalat ɗinmu mu waɗanda ba tsantsar addini ba ne za mu ci gaba da amfani da shi saboda ba tsantsar addini ba ne kuma ba ma neman wani lada da shi misali yanzu irin ababen hawan da muke amfani da su irin sitirin da muke sakawa da ire-irensu ba su da irin waɗannan azamunansu kuma ba ma saka su da sunan addini mu'amala ce buƙatar rayuwa ko wannan ba su da laifi amma da abin da za ka kawo shi cikin masallaci cikin sallah cikin ibadoji ya zama an cire nasu ka kamar carbi an cire na sahabbai an cire amfani da yasu sannan wannan wannan allon kiran sallah da ake sakawa a allon masallaci za ga ya mantar da mutane gaba ɗaya lokutan sallah kawai duk wanda ya shigo masallacin kawai zai kalli allon ne karfe nawa yanzu kawai ɗaya saura minti shida oke to saura minti ɗaya a tayar kenan dama an ce jiran liman minti uku minti uku na yi kawai shi kenan za ga mutane sun fara korafi kawai a nemi na'ibi kaga duk wannan ba daidai bane duk duk dama mun karanta a baya cewa duk sanda ka kawo ta bid'a gurgudan girmanta gurgudan abin da za ta cire maka na sunna gurgudan abin da za ta yi replacing maka na sunna to zaka dade kana yaka ba zaka wayi gari ba sai ka rabu da sunnoni da dama ka rike bidiyoyi to kuma wannan shine mu jama'a asarin da mutum ke samu wato burbushin da mutum ke samu na kullun yana sabunta wato biye shiga sunna idan yana lazimtan karatuka na addini da sauraron malamai da nazarin su duk sanda mutum kuma ya zama yana ganin shi ahlus sunna ne bai da bukatar sai ya je makaranta to bayan ɗan shekaru zai kuma kawai dan bid'a ohum la yashuru malam kace mene na'am toka da zare na mene kenan o sawun sallah eh eh a masallacin salafiya na wuciya a to ya kamata musu magana duka eh gaskiya ba ba ba wasila bace
wani yana da wani abu wasu sai su kalli nan kamar nan wajen wani sai ya kalli nan kai tsaye a ga to a sun liman kullum sai wani magana ce ga yake masu nan nan ne gabas amma wani sai ga rukunin arewa yake kallo idan mutum ya kalli wajen shin in an yi haka zai zama baya kalla alƙibla in an yi haka ma bainal ma bainal kun gane abin da ke nufi kuwa in aka tsaye da hannu haka zai zama shi baya yake kalla to alƙibla ne yayi dan kai da inda kake kalla din wa ma adara ka cewa shine daga nan in aka auna sitin ka'aba babu idan misali akai haka kamar yanzu anan yadda ake karkatawa din nan ko a karkata haka din nan to duk wanda duk wanda in kai haka da hannunka ba za ka ga ya fita daga ere inda hannayenka suke kalla ba alƙibla yake kalla haka yake karatun ya cikin bulugul maram ai ko na'am ina manta ma yadda ne ba zai yake wallahi ku bali manya magana na'am ok sun juya sun zama suna kallon arewa kenan arewa ko? eh na'am eh na'am inda bukata ta ja haka shikenan ya zama yanzu suna da bukata ya zuwa gare shi kwarai kuwa kwarai gaskiya ma hazuri ne gaskiya ne gaskiya ne maganar ma sha'ibu in aka ce bari a yi ta halastawa to babu kuma abin da ya zama mummuna
to amma ka duba nan ba da karkace wannan yanzu wanda suka zauna kan farkon da fasa da wanda suka bi tudun duku ga wani jima za ka ga can kawai suke tura a kan
Oke su wancan kawai titin suke kalla inda titin ya kalla kawai na suke kalla kamata yi yan agaji su dinga bi suna saitawa mutane amma dai wannan wasila ta zama ita ce standard wasila gaskiya ni ina kyamata
shafsiyar wannan ya taɓa wani wuri wadda ni na san mun sha in fact waɗansu kusan faɗa ake yi da su malam ka zo normally an sa an sa an sa mai yake da suna da duma kamar haka ka'ida ya karkata nan ko wani in ya zo ga wannan din yana kallo sai ya sa na shi haka ka gyara ya zama daidai da wannan ya zama abin faɗa kai da shi ka rabu da shi sai ku yi faɗa da shi ba zai yarda ba ya sai ka rabu da shi ranar kiyama sallar shi za a mai hukunci ba sallar ka ba zuwa da duma of course musamman wanda zai shigo cikin masallaci inda akwai abin nan idan a waje ne da duma babu laifi amma wanda zai zo cikin masallaci ya shimfiɗa a kan shimfiɗa masallaci shine akai hani akai ko Allah shi kyauta ku bari mu dan taɓa karatun eh masallaci na mu jami'a su daga hanyar zamu yi yadda hanyar ba kai bukatuwan da za a yi mutum shi gaba da yawanci.
to ai za ka lura da yanayin ownership ɗin masallacin ne ko akwai idan da haka ƙwarai kuwa in za a mai da wannan masallaci mara alfani ya taɓa cewa in kyanin zai mai da shi na shi.
eh an aminta mun shi da wannan masallaci a shi muna da iko da yi bisa ɗari.
na'am Lokaci bai yi ba ne har yanzu da za a mai da shi ya zama irin namu.
to wallahi ban sani ba ban sani ba amma ni a da nake tunani kamar za a iya samun matsala game da ownership da masallacin duk da kake ganin haka musamman yadda mala albani baya duniya to shikenan sai ku je ku yi in ba matsala ga darakta na na'am wa sai ya ce ya hana annahu kana yakrahu salata fi taq ya kasance yana kyamar a dinga yin sallah a cikin lungun liman wa qala innahu fil kana'is yace asali lungun liman a coci ake yin shi fala tushabbihu bi ahlil kitabi kar ku kama da maguzawa wa an ubayd ibn abil ja'd qala kana ashabu muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yaquluna sahabbai sun kasance suna cewa inna min ashratis sa'a lalle daga cikin alamun tashin alkiyama an tuttakhadha almadhabihu fil masajid ya'ni taqat daga cikin alamun tashin alkiyama ya zama duk masallatai suna da lungunan liman wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un وفي الباب فيه وهذا الباب فيه كثرة عن الصحابة wannan babi na magana akan hani da sahabbai suke yi game da koyi da kafirai akwai maganganu da dama daga sahabbai da dama kaga ya kawo mana daga wasu wa hadhihi alqabaya allati dhakarnaha ibn taymiya yace kaga waɗannan maganganun da muka ambata ba'dha fi madhannati al-ishtihar wasun su sun yi kusa da a ce sun shahara kowa ya san su وما علمنا أحدا خالف ما ذكرناه عن الصحابة رضي الله عنهم بمسان wani sahabi da ya saba ma sauran sahabbai game da wannan mas'alar ba ba a san wani sahabi wanda ya ce a a bar musulmai su ci gaba da koyi da kafirai ba ba a taba samun sahabin da ya haka ba min karahati tashabbuhi bil kuffari wal aajimi fil jumla wanda a dunkule aka same shi ya goyi bayan a kyala musulmai su kama da kafirai ba babu wannan sabon وإن كان بعض هذه المسائل المعينة فيها خلاف duk da yake ɗaiɗaiwan masail ɗin nan a iya samun saɓani wa ta'awilun da kuma fassara laisa haza mawdi'u wanda ba anan zai magana akai ba abin da yake cewa shi yanzu kamar malamin da ya bada fatawa cewa babu laifi a amfani da carbi ba yana faɗan haka ne alhalin ya yadda akwai akwai bayan akwai kai kafirai ba yana faɗan haka ne saboda akan wannan mas'alar yana ganin ba koyi da kafirai bane amma fil jumla yayi da kai koyi da kafirai mun gani haka mutumin da yasa aka sanya irin wannan allan na program of event na sallah a masallaci ba yana haka ne saboda wai yana bada fatawa ya koyi da kafirai ba saboda a ganin shi wannan baya cikin koyi haka watakila wani wanda yake ganin a dinga sassabe gemu ana askewa ko ana sakin wando ba wai saboda fil jumla fatawar shi shine ayi koyi da kafirai ba a gani yake wannan bai cikin koyi a tafasil ne amma a asalin mas'alan ijma'i ne tun daga kan sabai cewa koyi da kafirai babu kyau koyi da maguzawa babu kyau amma a iya samun wasu masaila ayyinat wanda za a iya samun sabani game da yadda aka fahimce su tsakanin wani da wani ko wata fassara ko wani tawili wannan ana iya samu ina fata mun gane wannan wa hakaza yace kamar yadda kaji wannan kama kanu mujmi'una ala ittiba'il kitabi was sunna kamar yadda dama sahabbai sun yi ijma'i akan kwaikwayon alkur'ani da bin sunna wa in kana qad yakhtalifu fi ba'd ayan al-masaili li ta'wil amma kuma sai kaga sun yi sabani akan wata mas'ala a cikin alkur'ani ko sunna wannan na ganin sunna ce wannan ganin ba sunna bane ba wai dan baya san ai koyi da sunna ba dan yana ganin wannan ba sunna bace ko wannan ba sai an yi koyi da ita ba ko wannan ba haka ya fahimce ta ba fa ulima ittifaquhum ala karahati at-tashabbuh bil kuffar wal a'jam da wannan sai aka san ashe sun yi ittifaki su sahabbai akan watin tabbatar da haramcin koyi da kafirai da maguzawa wannan daga sahabbai kenan tun daga kan halifofi da sauran sahabbai sai malam yace alwajhu thalisu fi taqrir alijma fuska ta uku dangane da tabbatar da wannan ijma'i akan cewa al'umma musulmai gaba daya sun hada kan ijma'in hani da koyi da kafirai ma zakarahu ammatul ulama'il islami min almutaqaddimina wal'a'immatil matbu'ina wa ashabihi abinda aka samu maganganu daga daukacin malaman musulunci magabata da limamai waɗanda ake bin mazhabinsu su abu hanifa da malik da shafi'i da ahmad da makamantansu wa ashabihim da waɗanda suka bi wannan mazahib da malaman mazhabobi fi ta'lilin nahyi an ashiya'a bi mukhalafatil kuffari wajen kaga suna kafa hujja idan za su hana koyi da wani abu sai su ce an hana koyi da shi ne saboda kama ne da kafirai au mukhalafatin nasara ko su ce kama ne da kirista au mukhalafatin a'ajim ko kama ne da maguzawa wa huwa aktharu min an yumkina istiqsa'u irin wannan maganganun suna da yawa yawan da yafi karfin a ce za a iya kawo su gaba daya wama min ahadin lahu adna nadhrun fil fiqh illa wa qad balagahu min zalika fa'ifa ba wani mutum wanda yake da dubai komai karancin ilimin ka a fiqh sai ya zama ka san wani karatu irin wannan komai karancin ilimin ka a fiqhun musulunci da kake bin wata mazhaba sai ya zama ka taba cin karo da wani karatu wanda yace kada ayi kaza saboda kama ne da maguzawa ba haka bane jama'a wa hadha ba'da ta'ammuli wan nazar to yace kaga wannan idan ka tsaya ka kalle shi kai nazari akan shi yurisu ilman daruriya zai gada da ilimi na larura me ma'ana ilimi na larura ilimin da baya bukatan hujja bai bukatan bincike game da hujja ilimi wanda kowa ana musharaka tsakanin jahilai da malamai game da sanin shi ilimi waɗanda hawa suke ba da shi ilimi irin na gani da ji da tabawa da ɗanɗano da tawaturin maganganu shine kamar misali yanzu kana zaune a nan Zaria ko baka taba zuwa Kano ba babu yadda aka kare cewa akwai wani gari a nan haka sunan shi Kano wannan magana ce yaqinan haƙiƙa ka san akwai wani gari da ake zuwa in an kama hanya kaza daga Zaria sunan shi Kano ko baka taba zuwa ba akwai wani gari a nan haka sunan shi Kaduna akwai wani gari da mutane suke zuwa siyayya sunan shi Dubai akwai wani gari da ake zuwa ibada sunan shi makka ba wanda yake karanta wannan ko baka taba zuwa ba ko a ina ka karanta babu amma tawaturi ne labari ya zo ko ta ko ina cewa akwai garin labari ya zo ta ko ina akwai wannan irin abubuwan haka zamanin da suka shuɗe cewa an yi wani malami sunan shi ibnu taymiya sunan shi ibnu hajar sunan shi imamu malik ka taba ganin su baka taba ganin su ba ka taba taba su baka taba taba su ba ka taba yin ido da ido da su ka taba jin kanshin su kowa su duk ka taba ba ko amma labari ya zo ko ta ko ina cewa akai su yadda ba yadda zaka iya tunkuɗa wannan abin sai dai kai mahaukaci ne duk wanda ya ce yanzu ƙarya ne babu wani mutum mai suna ibn taymiya to mahaukaci sunan shi shi za a yin shi ake ganin su mahaukata sai su ce ƙarya ne ba wani mutum mai suna abdullahi dan saba kuma an yi shi ba wanda zai iya ƙaryata yanzu ba a yi maluku ba ba wanda zai iya ƙaryata cewa wai babu wani wuri mai suna kaza ko wani zamani mai suna zamani kaza ko wani mutum mai suna irin mutum kaza wanda tawatur ya zo akan shi ko wannan shi ake cewa al ilmu daruri a gun malaman usul fiqh to sanin cewa duk malaman musulunci sun hada akan haramcin koyi da kafirai ilmi ne na larura bittifaqil a'imma da haduwar limamai alan nahyi an muwafaqatil kuffari wal a'ajim game da hani akan dacewa da kafirai da maguzawa wal amri bi mukhalafati da kuma bayani akan cewa an yi umarni akan a saba musu wa ana azkuru min zalika nukatan fi mazahibil a'immati al matbu'in al yau yace zan ambaci wasu nukat wasu fa'idoji a cikin mazhabobin malaman da ake bin mazhabarsa a yau yau din su ibn taymiya kine yake magana shekara 700 baya مع ما يقع في أثناء الكلام من غير واحد من العلماء zan kuma kawo maganganun wasu daga cikin malamai a cikin zantuka sai ya fara da mazhabin abu hanifa ma'ana ya bin abubuwan bisa matakin tarihi abu hanifa sannan maliku sannan shafi'i sannan ahmad da haka suke jere chronologically abu hanifa ya rayu ya yi wa'azin shi kafin ainihin al'imamu malik ya taso ko ya taso sun gamu da juna ma amma ne mazhabin Abu Hanifa ya riga yi na Maliku da Abu Hanifa ya rasu shekara ta 150 Maliku shekara ta 199 bayan Maliku sai kuma Shafi'i ya taso shi ma ya gamu da Maliku shi kuma ya zo ya rayu a bayan ainihin wato Imam Malik ya ya dawwara mazhabin shi bayan ainihin Shafi'i sai kuma Ahmad ya taso shi ma kuma sun gamu da al'imamu shafi haka suke duriyatun ba'duhum min ba'd haka suke ɗaliban junansu wanda suka mujalasa da juna Allah ya gafarta musu gaba ɗaya famin zalika an al'asar al-mustaqarra alaihi fi mazhabi abi hanifata an ta'khir as-salati afdalu min ta'jiliha na daga cikin ka'idoji tabbatattu a mazhabin Abu Hanifa shine cewa jinkirta sallah yafi falala fiye da yinta a farkon lokaci illa fi mawadi'a yastasnunaha sai a wasu wurare da Hanafiya suke yin istisna'i kastisna'i yawmil ghaib kamar da suke istisna'in ranar da akwai girgije ko hazo irin yanayin da muke ciki dinnan yanzu wa ka ta'jilil zuhri fi shita'i da kuma suna istisna'in cewa idan ana sanyi irin yanzu to a danga yin azhar da wuri kamar kace 12 da kwata ko da rabi wa in kana ghayruhum min al-ulama'i yaqulu al-asl anna at-ta'jil afdal duk da yake wasu malaman kuma suna ganin fa cewa yin sallah da wurwuriya falala fa yastahibbuna ta'khir al-fajr su kuma sauran malamai suna ainihin wato ganin mustahabbancin a amin su hanafiya suna ganin mustahabbancin a jirkita asuba wal asri da sallah al asr wal isha da sallah isha wal zuhri da sallah a zuhur illa fi shita'i fi ghairil ghaimi sai in a cikin sanyi ne sanyin da babu ainihin hazo sun maƙalu sannan sai suka ce yustahabbu ta'jilul maghrib ita magariba ana so a yi ta da gaggawa da anna ta'akhiraha makruhun saboda jinkirta ta abin kyama ne lima fihi min at-tashabbuh bil yahudi saboda a cikin jinkirta magariba akwai kamantakekeniya da yahudawa wa hadha aidan qawlu sa'iril a'imma wannan magana ta hanafiya ita ce ma magana sauran malamai wa hadhihi illa mansusa kama taqaddama wannan illa an ambace ta karara kamar yadda ya gabata a shahid shine sun sanya dalilin da yasa suka ce kada a jinkirta magariba duk da suna ganin dacewa a jinkirta sauran salloli amma magariba suka ce kar a jinkirta saboda kama ne da yahudawa shine abin da yake ishara zuwa akai wa qalu aidan yukhrahu as-sujud fi at su ma suka bada fatawa hanafiya suka ce haramun ne yin sallah a cikin lungun liman li'annahu yushbihu sani'a ahlul kitab saboda yin haka yayi kama da irin aikin yahudawa min haythu takhsisil imami bil makan shine kebance liman da wani wuri na musamman bi khilafi ma idza kana sujuduhu fi taq sabanin idan ya kasance yayi ainihin sujuda a cikin wannan lungun ne wa hadha aidan zahiru madhhabi ahmada wa ghairihi kuma wannan shine zahirin fatawar da ke cikin mazhabin Imam Ahmad da waninsa wa fihi asarun sahihatun anis sahaba ibn mas'ud wa ghairihi akwai hadisai karara daga sahabbai ibn mas'ud kamar da muka ji kenan yanzu yanzu nan ko da kuma waninsa cewa an kyamatar da yin sallah a cikin lungul lima wa qalu suka ce la ba'asa an yusalli wa bayna yadayhi mushafun mu'allaqun babu laifi mutum yayi sallah alhalin a gaba gare shi akwai wani qur'ani a rataye aw sayfun mu'allaqun ko takobi a rataye da annahuma la yu'badani dan su biyun nan ba a bauta musu ba a samu wasu kafirai sun bauta musu ba wa bi itibarihi tasbutul karaha sai idan ya zama abin ana bauta mishi ne sannan za a kyamata mana duk abin da aka taba bauta mishi to ana kyamatar ka zo kana sallah a gaba gare shi kaman gaba ga cross ko gaba ga wuta kai sallah a gaba ga kuros ko wuta to abin kyama ne saboda mene saboda an taba bauta musu haka wani gunki zai zama yana gaba da inda kake kana sutura da shi ko kana kallon shi kana sallah babu kyau amma qur'ani fa ko takobi ko wani abu da zai zama a gabanka wanda babu a tarihi cewa an taba bauta mushi to babu lafi dan kai sallah a gaba gare shi ina fata mun gane wannan jama'a sai ce wala yasjudu wala ba asa an yusalli fi bisatin fi tasawir hanafiya suka ce babu lafi mutum ya salla akan tabarma ko shimfiɗa ko dadduma wadda take da hotuna tsuntsaye ko dabbobi ko mutane a jikinta li'anna fihi istihanatun bisura saboda in kai sallah akai kaman ka wulakanta shi ne ka taka shi kaga nan kuma sun saba wa abinda ya zo a sunna ko ya kamata a dauke ne a kawo maka mara hoto wala yasjudu ala tasawir suka ce amma in yazo yin sujuda kada ya sujuda a daidai inda tsuntsayen suke haji hanafiya kenan sai ka san yadda zaka yi kar kai sujuda a daidai inda tsuntsu ko doki yake akan daddumaka ko a kan tabarmarka da kan ka je siyan tabarma ko da duma sai ka kalla me ya jiki tsuntsu ne ko hoton wani mutum ko hoton wani shehi tukuna su sai ka san cewa wannan ba abin musulmi ya siya bane li'annahu yushbihu ibadatu suwari domin kai haka yayi kama da kana bautawa waɗannan hotunan ne wa atlaqal karahata fil asli li'anna al musalli musalla mu'azzamun suka saki ainihin cewa haramun ne a farko aka ce abun abun yin haka din gaba ɗaya asalin shi babu kyau saboda wurin sallah wuri ne da ake girmamawa wurin da kake sallah wuri ne na girmamawa to in ka aje wani abu sabanin asalin wurin sallah to kaman ka extending wannan girmamawa ne gare shi ma'ana masallaci da ake sallah wuri ne mai alfarma ko to duk abin da ya shigo wurin kamar kana cewa shi ma yana da alfarma ne shi yasa a masallatai jama'a kaman duk da yake yanzu yawanci inda ba a kauye ba za ga irin wannan ba ba a so a yi alkuki wurin aje fitilla a gaban masallaci inda yake bangaren alƙibla ko a dinga aje kendira ko a ci balbal ta wajen duk da an yi sallar fata yi bukhari yayi babi akan an yi sallah ta yi amma dai ibnu hajar ya tattauna matsalar sosai a cikin fatawar bari cewa babu kyau kuma shine abin da yake tabbas daga cikin ayyukan salaf idan aka zo masallaci za a yi sallah a duhu to kara aje fitillu kar a aje fitillu a gaba to har da waɗannan fitillun shin waɗannan fitillun yanzu su ma wuta ne ina yan physics ko wuta ce fitilla ɗin ta lantarki in ya tabbata wuta ce to ka aje ta inda sai tilima yake in za a yi sallah in bai tabbata wuta bace ba matsala haske ne ko to da sauki amma in dai duk abin da yake sunan shi wuta kamar halojin shi wuta ne shi ma haske ne kawai babu wuta a jikin shi kuka sani yan sciences ba wuta bane to amma dai abin da ke fitilla a ci balbal ko ko candle ko wanda ake ajewa irin fitillar kwai ko gasoline yanzu akwai ta kuwa irin fitillar ruwa din da ake cokana waɗannan duk waɗannan fitillun idan za a yi sallah kar aje su a gaba haka duk abin da yake an taɓa samu wasu suna bauta mishi kaman hoton shehi ɗin nan inyas kara aje hoton in yasu a gaban masallaci jama'a dama bai kamata a kawo shi batun asali amma ka shiga masallaci ka gan shi to akwai matsala na taɓa ba wani ƙauye haka naje ranar juma'a ne ban manta naje kawai zan yi sallar juma'a ina zuwa kawo masallacin sai na ga in yasu ce a ban da juma'a yau dama ni matafi ne dama ganin dama ne kawai sai na kuma asali wala jiyawa ne kuma duk garin shi kaɗai ne masallaci na ce a ba zan yi sallah masallaci mai in yasu ba kam ban da in yasu kam so irin wannan hotunan da cross kama a ce musulmai su sai wani masallaci wata coci ko a irin kasashen turawa ɗannan da ake hayan coci da rakta kuna kuka je kuka gani ko sai musulmai su dinga hayan coci suna sallar juma'a coci fa ita za a ɗauka haya saboda ba a yadda a yi sallah a wurare haka open ba to idan za ku ɗauki haya ya ku musulman da za ku yi sallah a coci to sai ku ce su kawo muku da waɗannan gumaka da waɗannan kuros-kuros daga inda za ku yi sallah in kun gama sa dawo da su Allah dai shi kyauta na'am hadisi ne ya zo amma ba ifi akan cewa an sa sutura a kautar da ita kar a batta a tsakiya ba kuma bauta mata ake ba don ba taɓa bautawa sanda kuma asalin lafazin da aka ce ka sa sutura yana nuna ka saka ta a gaban ka ne da aka wannan kautawan bai da wani asali a bar sutura a saitin inda kake sallah kai liman ko kuma kai da kake sallah kai kade ba a sa ta a dama kuma kamance haka ba ina ganin sai mu saurara a nan insha Allah saboda ƙurewar lokaci sai dai ban san ko akwai mai ta'aliki ko wani ƙarin bayani ba a wannan nake so na ƙara shi da jama'a mu kula da karatukan nan lalle suna buƙatar continuity duk inda muke muna da buƙatar wato mu sabunta karatukan mu musamman game da aqida game da manhajin nan na salafiya game da tafarkin sahabban nan da in ba ma karanta waɗannan abubuwan wala zamewa za mu samu kamar yadda ya tafa ruwa ga ƴan uwanmu ga sanan shekaru shekara da shekaru kusan za ka tarar da yanzu za ka je da dama mutanen da ake ce musu ƴan izala ko ahlus sunna za ka same su da kurakurai da dama a cikin manhajin nan na addini na sunna na salafiyanci da da makamantan abubuwa irin wannan me ya jawo saboda galibi mutane sun waye gari ba sa sauraron karatuka ko da ba za ka je ka saurari karatu live ba to ka samu karatukan da aka yi wanda malamai suka yi irin su mala abakar gumi irin su malam jafar irin su mala albani allah gafata musu gaba daya ka dinga lazimtan sauraron su sai ka dinga sabunta abubuwan da zaka ji ko da ba zaka samu halin zuwa irin waɗannan katukan wataƙila kana ganin irin wanda suke wannan katukan yanzu ba ma malamai bane ko ka fi su ilimi da makamantansu to ka dinga sauraron waɗanda kake ganin ka da ilimin su in ba haka ba za a waye gari ne sai ka zo kana magana ko kana aikata abu dan karamin yaro sai ga wallanka kai kuma kana ganin ku ne as-sabiquna as-sabiqun a cikin harka addini Allah ya tsare ni na'am
ya gaba da kashi